رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأمس يوم الأولى لماذا الأولى wanda ya je ga shekara da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya je da sha takwas ga watan ɗaya shekara da dubu biyu da sha takwas da ɗariya. Don ba mu dawa sun wani shafin da halarta na al'adar lokar na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala mun tsaya wato hadisi na dari da sittin da da hudu babi na tamanin da shida yau za mu kaji babi na tamanin da shida inda ma da yake cewa duk da mutane darasi na nawa kasin da yau sha biyar za mu kaji darasi na sha biyar ma da ke babu idan tsarikan abu ba ku kace magana kan idan bawa ya tsada bawa bawa karfi yake da shi idan ya tsada wani hukunci ne a kansa حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه وانا عمر بن ابي سلمه واتو shi ne sai kira abu kalama an yi cewa abu wanda na na yi kudin da wannan mai yiwuwa kuma a ibina bi salama da ibina abdul ahmad da ibina awo suna cewa sadiqu ne ya so wa bidu wa la yashtaki bi yana duka dan amma ba a saba hujja ne sannan kuma ya rasu ne a shekara ta ɗari da talatin da uku a kama to shi wannan kuma ne wani abin tara bayan ke cewa ana bi da zama da sunta ana bi da wanda isnadi akwai matsala saboda haka hadisi ne da wanda ne da garin kuma ba da su bi da albani yadda hadisi ne da rikiran da ba قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبشر مملوك إذا باوع يساتا بيعه ولو بنفسه ku je da shi ko da da nashi nashi shi ne rabu kuke yaya za ku zo mutum ya a nashi kuma wasu ka ta yau walau su zama ne bakti ko da da wulakantaccen kuɗi ne wato kuma da yake da al'adarki to shi ne walau da nashi haka wasu ka mata kana ku abdalla shi ne babu bukari yake cewa annashu ashurura na biyu shi ne ishiruna wato rabu kokiya jira su guda ishirin wannan ba su kamfatin wato kiya su arba'in kokiya kuma jira biya arba'in nawa kuma wato jira biya biyar laushi ne na kuɗi na larabawa wannan hadisin ba shi da yawa yadda hukunci yake shi ne wanda ya kasa ya ba wa ya kasa ra'a cikin ma'amu idan ya cika hukunci kamar yadda isa yi za a yi ba shi ke nan babu da saba tamanin da bakwai babu adini ya fi babu da yake nuna cewa da yin hidima ko mai aiki yana iya yin da shi don ya yi su za a ba ko za a ko a gana ba ko ko kaza za a ba ko kaza hadisi na nabi da sittin da shida a cikin sana'a mutum da muhammadi a haka ne kamar muhammadi da wani ke nan al'adarashi ba wanda ake ce wa sai suka tarihi maka ya rasu ne a kalli da uku shekara ta dari biyu da ishirin da biyu shi ne wannan ba wa hannu kusa yake cewa tsari ne ta nesa isma'ili na ji isma'ili wane ne isma'ili shi kuma ibn kafir huwa ibn kafir abu hakim duka ne shi kuma kafirul hadis eh aka ce yana da wato ma'aikata masu yawa عن عاصم بن نبي بن سبرة عن أبيه daga baya kuma shi ne da kitu bin sabira shi ne baya kuma kana yi in ka haifu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam na ciki ko na tafi kuma annabi alaihi salatu wa sallam hadisi ne mai kyau abu dawud ya rawace shi da wasu malaman a cikin kitabun da da wasu malaman da yawa to sai ke cewa na suke gurin annaba ne ta haka islam wanda ba a rani sai a rani shi ne an sake mai kora dabbobi da kiwon dabbobi kawai ke yi su bin rani bin rani wato a cikin gara ai ba a wace gudu a garki kawai da ya zo garki ya dawo da dabbobi yana kora a cikin garki sai ya zo da mai sanalatu sai ya zo da wata yar akuya a hannunsa an hangi akuya sai ya zo da ita a hannu ba ka da nabi sallallahu alaihi wa sallam sai an gaba ne da rasul sallallahu alaihi wa sallam la ta tibanna kada ku yi tsammani ko la wala ya kun la ta tabanna kada ku yi dai la ta tabanna ba ku yi fasihi ci ita ce wa kira nabiyu wala ta tabanna ladina ko wala ta tibanna alabiyu ولا تحسبن وعاصف حسب kenan ko hasu an hasu hasu zai biya da fataha na fi ya biya da kasara to sai ke cewa annaba ne ta yi suna ba wancan lugar ya mana ba wannan ya mana don a ƙara nuna ba wato ga yadda ƙarfin lugar ne inna lana ganaman bi akan wa na je ke gayawa asin bi da laƙi yake cewa kada ka yi tsammanin dan kai aka yanka aka yi zuwa ruwa ya abu daro sai ya ɗauka shi shi ne ba ko ne shi da wannan mai ciwon ya dawo sai ya ɗauka saboda shi aka yanka wannan akuya domin aka ga umarni ya yi da aka zo da wuta a cikin shi ta muka yanka mana da daya me aka samu a ruwa ya abu daro da yake muka sai ko na mutu sai ta yanka ka ci sai ta je ka kama akuya a cikin sauran awakin Najeriya ka yanka ba. To shi da ka'adun bin da ke bin sabira sai yake ta mota. Sai a tabi shi karfe tsammanin saboda zuwa ka aka yanka. Za ku fi da shi da ya sa aka yanka sai da. Ya ce shi ne da na ga nama ga zai faɗi da shi. Ya ce muna da tumaki da awaki. Me aka la turidu an tafi. Guda ɗari ba ma so su da ta akan ɗarin. Saboda haka yanzu an haifi ɗaya sun zama ɗari da nawa. to gida ta je a kama dai a fata mai hukun wannan sai da ta kawo shi ne ba da yanki ka wannan a hukuncin cewa ya haɗa da mutum ya ce kuɗin sa baya zuwa wani miliyan biyar duk abu da ya da akan miliyan biyar kawai zai je da wani abu shi na Allah mutum ya ya haɗa kai ha kawai ya dukiya ta biya ha duk abu da ya da akan miliyan biyar to kawai za a kaza to haka ta ba shi ga su islami iya ga shi cewa duk abu da ya da akan awaki da tumakar ka guda ɗari to za a kudi shi kuma ko dai a sadaka ka ko a yi domin awaki da tumaki guda ɗari ko a yi da yawa domin ya auna da sabon zaka guda arba'in ne da sabon zaka haka da sabon zaka shi da rabi ke to kai ma kamar yanzu mu yadda ya da yan kai wa ku su da kai zai kuma ke kai mu yau ko wata abu da ya ƙara a kai zai wahala duk abin da ya ƙara a kai kawai Allah na awa ba za ka yi shi ba wa annabi zai wa kansa iya a cewa duk abu da ya tsara a kan wannan tumakan guda ɗari kawai za a za a gure ko dai a yanka ko wani ya kawo kafi ya zo a wani bai da da bai da da rani ki sallafi zai ke gaya wa annabi yake gaya wa asu bin dadi yace idan makiyayi ke ya dawo bi sallafi da ɗan akuya shine hasala eh ma kana min al-ma'ad wa ba'd zakaran kana auka wasu ne ko akuya duk abin da aka samu shi ne a kasla ɗan ƙaramin na akuya ne ko ɗan akuya shi ne kasla to shi ne yake duk abin da aka samu na daga wannan din da ba ta baka da haka sai mu yanka wata akuya a maimakon ta haka dai in ba ɗan biyu aka samu biya da bai sai a je a kama guda biyu a yanka sai ɗan uwa aka samu biyu sai a kama guda uku a yanka idan guda huɗu aka samu biyu sai a kama guda huɗu a yanka haka annabi alaihi salatu wa sallam فقال فيما قال تذكره أن الله عليه الصلاة والسلام يقول dan yau cikakkiyar ruwa ya tana cikin wato abu dawo kamar yadda na kwamana ya shi ne a ruwayar abu dawo shi ne cewa ya wato yadda ruwa ya take da ka'idar da bi sallallahu alaihi wasallam wato bi zani bi zani mur'ati abin da ya faru wannan sahabin sai kai wa annabi alaihi salatu wasalam bayan an gama wannan magana sai ya rasu da ma mai ɗaki na tana da kaushin hali irin matan nan ne da kana amma suna faɗa kun san dawowar sahabbai madina abubuwan da suka haɗu da shi kenan sai na umar ya ce matan ba a haka suka yi magana duk abu da muka ji su duk su kuma matan madina sun lawa matan mazajen su na faɗa suna faɗa domin da kuke ƙeriyar sun ya sa suke a dafi sai na umar ya zo yana magana matan da tana ya ce ke da ku shi sai ta ce to ai ta ce annabin na kuma matan suna faɗa suna faɗa yana faɗa suna faɗa ta ce wallahi haka yake kawai ke kuku yana zuwa yake sallama gidan annabi Ali da su na dai kan bai hamsa yace gaskiya ne kuna annabi na magana kuna yin ce bare ku ku ka ga mun yana da shi da wannan shi ne wasa wanda ya kamata a koya wa mata ba da taba wa kuka ne ba ba kiwa wanda ya kamata su fahimta da kyau cewa da mazan kowa ya fahimta cewa ga irin yadda wato zamantakewa ta ke tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da iyalansa tsakanin sahabbai da iyalansa su ya kamata su fahimta cewa duk da wannan abubuwan da ake haka kowa amma ba a taɓa jin cewa wata mata daga cikin matan da akwai ta dande wani daga cikin rata yana ba ta ba cewa shi ke yana bauta amma ba karkani kawai babban abu da haka wata ka ja ce ma na kuɗi ya faɗa wannan ko kowa yake za a yi ba kuna shekara biyu ya ku biyu uku za ta ji cewa ka zama masu da tsoro ba cikin idan ku zama cikin shekara goma a ta da ta da a lokacin gani take ba abin da kai kai mata ko bai za a yi ya idan ku ƴaƴan ku ma kallo take yanzu tafi da to me ba za ka yi ƴaƴan ku biyar tana cin tana gani cewa na ƴaƴan su zama kai ka zama ku to da haka za ka yi in ma muna mutum zai zai bacci cikin dare kowa ya bacci ya gama kurarin sa shi ke nan tana jin bacci da kyani kan ba ta jin bacci da ya zaliye ne shi ne kawai wanda ya taba kai wanda ya samu wannan yana zuwa gidan su sai ya tara a kan wannan maganganu sai ya tara sai ta matar sai na wata ma ta hau kansa kwanaki sai ya biyo kawai shi kuma daidai haka sai na wata zai fito yana fitowa kawai sai an goyi sai ya zaune sai ta kuma yake ce za ka zo ku domin kira ka wuce ce wallahi na rana kawo yace sai kuma na da wuce ake ma ba wani na rawa sai sai na wani ne jariya sai yace ai haka da mutum ke wata ke yace ka ga wannan abu da kake gani yace kuma wani lokacin ka zo ka tarar da gobe ka dauka ba mu bane yace to haka ba da yace hakuri yake da ita iyayen mu idan kai aure sai a ce ba sai hakuri wannan kalmar tana da ka yi hakuri duk wanda ka je da shi da karshen kalmar da zai gaya maka ya ce ka wani bawa Allah ko kuma aka ta cewa ya hakuri yadda zai shiga maka ya biyar da kuka yace yace dan sai yasa kuma yana aure ya da kuma da kuma ya ba shi hakuri to sai daga gida ma iyayen ka fara da kake kai hakuri yace wallahi bai ga da wannan ko kana fara yi wani da shi ƴaƴan ka uku a lokacin yace wallahi bai ya gane kalmomin da ake cewa ya yi hakuri gaba ɗaya su ke tafiyar rayuwa a wani kuma in ka je za ka yi kurani kai wani abu in ka je ne da mahaifin ka ke bi zai ce babu kama a kuma yake tafiyar ko ba ka bane yawa to shi ne shi za abin da muke faɗa idan ba a kunwa ya fi zauna da abu da yanzu maza suke ta yawan jini mata ba su da godiya da maza kuma suna yawan jini duk wanda yake kuwa wani da wani sun mata a wani zai ga kashi biyu da uku ba su da aure kuma da gaske su ɗaya da ɗaya da uku na zaurawa ne sauran kuma wani mata ne da ba su kai matakin auren ko kowace auren Allah zaurawa ne kuma zaurawa kilasi daban-daban akwai sababi ko kowace ba ta haihu ba akwai matsakaita akwai tsoro me yasa yadda ake yin saki ba ya fi yadda ake aure kawai abu da yasa ba a gane ba kuma yanzu wanda wata ne aka fi yin aure an fi yin aure a wato lokuta ne duk da azumi rajab rajab da amana da kuma disamba saboda disamba ko a biyu na aure inda ga Allah ne wa a yi shi Allah aure da kai idan aka kawo mai su je sai dai ka zaɓi wani wanda ka ba ta aure a wayannan lokutan haka ne ko wata kila yake zamba suna cewa dole da ku hutu a lokacin su kuma ba su bawo da shi rabi na wannan lokacin kaza irin wannan ce ne ba to inda a yadda ake aure haka ake sanar da aure haka ake sanar da hutu a aure da sai ka daina kunna shi domin ka ga aure ya yana yin ne weekend ko juma'a ko weekend shi ko take kullun yi yake kuma aure yana yin da rana ko da safi shi ko take har tsakar dare ana yi a tsakar dare yanzu zai tashi da shi yayi wani abu ne tana magana yake to na tafi gobe da safe ta tafi gidan ana yin haka na ta tafi wa rana to wannan shi ne to shi ta wato yake cewa ƙarar matar da ya kawo a kan wato magana da take yana buƙatar a faɗa tsiwa sai a gaba ne da ya fi kula da ke latar da yin zani da su ba to ya ya wani da zan ba ka karka da shi ba da karka da shi duk abin da don kana faɗa da faɗa karka da shi ta fasar ki ka aka tuka amma kamar irin dukan da za ka yi baiwa haba koli dukan gaba daya ga nan sai ya yi sai mu sai ga jira ma ma da dukan kuma guda ku ya ce duka amma na ku duka ma alhali la tafsir mataki ne ga ku sai ta kai bata kai wa duk wata raka wa ayi qur'ani da hadisi cikin a kawo duk ba na dukan sunan da kake tsaye da rawani da ya amfani a wata ya kamata a ce sannan kuma mai za ta yi a hadisin shi ne lokacin da take za ki kiyaye amma dan ta gaya ma magana a kanka ga ya koyi amma wata za ta zama kiyaye ka ko ba ta tsalla a tsoron ya kamata a gane ta da me yasa kuma me yasa za ta karanci ruwa irin wata ce ta ruwa ce domin wannan ba ta masa jiki amma za ta yi a wanda bai da kaji kai ta wani kan shi ita za mu ga ba ka za mata jiki za ta yi sai shi za a wurin da shi wanda ne amma kaga ya zanto ne abubuwa biyu ne abubuwa biyu ba ta dalla kuma tana zaki iyayen ka amma ban da wannan ko bai kai abu zai wuce kuma za ta yi da gire na ba ta dukan wani ya haɗu ne ba misali ya wata mata dalla biya ba an yi wa abin da kike duk abubuwan da za a ba da karjewa bayan kula da wannan sakin da rana ko ba ta sallah ta yanka ma za ta zuwa ko kuma wanda za ta biyo ka za ta sa sunan baban ka a yi a yi ko akuya ta sa sunan mahaifiyar ka sai za ta kama ka maka rai sai ta gani da barka shi a gudu tana sane so take ta wuce ta akuyar ta zo ci sai kuma ta abu za ta akuya sunan baban ka ne ba ta duk da an bado sunan tana da ni ka ga da ya kamata a gane ko wani mutumin karkara sai haka shi sai biyo mu duk yana da nan ba wani shi ba din ran da ake zuwa da mutum shi wa sai ya haka nake to ko ga ido illa kana an an da wata gobe shi kake to ne shi to shi annabi yace karka da shi irin dukan da za ka yi bai ba wajen wajen wajen sai yafta idan za ka yaƙa ruwa kuwa ba ba ni ka kai ba ta wata da cikin magana ɗayan ki sunnar da da yawa ake bar da ke da ruwa a kan girka yaƙa ruwa ba ka aura ka gani an ba su zuwa karatu da yawa an su zuwa banana da haka ake a taɓo ba a ci kawai wallahi ruwa ne kawai za a taɓa ruwa ne ya taɓa annabi cewa ya fa ba ni ke da iske shaƙi illa ta kuma tsari ka kai matuƙa wajen ya gabace kana azumi yaya kaiwa matuƙa shi ne hikima idan kai ba da za ka duk ma jira da wani abu ko ya buke a hannun ka to za ka zaka kika kika mato amma za ka tantaba a hannun kawai zama tsaro annaba ne za ka tsara kira ga makasakai ya tsaro ake a cikin wata ka ji dan dan dan dan wannan wato atijawa ko za ka yi tare to shi ne kai da ruwa ruwan ne shiga amma da yawa za ka ba a sai ka ji kamar ya ci garuwa cikin hanci to haka ake ka yawa ka ga da yawa ba haka ake ba kawai za ka dan tabo wa hanya dan goga haka kar ka kamar zakara za ka dan tabo ko shi kenan annabi yake illa an ta kuma sa'ila sai dai kana haji wanda daga cikin magabata yake wannan sunnar ta yi baya ba a yi hadisi ne kuma wanda yake ingantacce na kuma ji zahira shi ne mata al'imra domin a can wata ruwa sai nuna wato wata ina da albar ma'azu kai ma'alar da suke mai aure ba abu gani abu da yake albaratu ake nufi shi ne abu haka ba ba ibn al-asir a cikin littafin sa a nihaya cikin garin al-hadith shi ma yake abu da yake nufi da bari na shi ne na Eh, kamar yadda ba su da shi ne kaga yake nuna ana iya dukan bawa ko idan yayi wani kila ya danganta da ne to shi ya da wata da shi ne ba su jaji alaƙar da da babu ke cewa wani wato me yi ba ko me aiki yana iya yi ne har a hukunta to shi ne annabi da ya tashi wa da misali ne in ka tashi ne ko ya da karka da shi ne kamar yadda za ka shi ba to shi ne shi ne masu jaji ba shi da tabanin da tabawa babu man kaddaba ala tabihi makafata su'in wani babu da yake magana akan wanda ya san ga me yi masa aiki saboda tsoron mummunan da ya ne ma aiki ko yaron ka ne ka aiki a yawo to duk aikin da za ka yi da wani kana tafiya wannan lokacin shi ne a aure buhun da danku a aure buhun da danku saboda haka yi ne danku ko kuma ka irga abu da za ka aike shi ya san ka sani shi ne sirri wanda za ka a yanzu da yawa kuna kurakurai ba za ku karanta sai mu fito da kurakurai da kuma da yawa a tattala bi ke bin Muhammad kana أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة بن خالد بن دينار ثقة عن أبي آلية أكرت لك أبي آلية وأنا وأتو abu da aliya din nan da kuke zuwa faɗa yanzu shine rufar bin mihra sunan da ke nan abu da aliya a bayan yana cikin manyan jami'ai wanda da za ya zama yana cikin manyan jami'ai domin cikin annabi yana da rai aka haɗe amma ta biyu domin a lokacin wato duk za mu ji annabi ne za ta zama yana sauri amma bai musulunta ba shi za mu ji na abubakar ya musulunta to shi ne abin da ya kaga gaban shi ba domin a cikin malaman ka kaga wurin bin ka malamin da ne na Qur'ani zai bi da sai malamin da ne na Qur'ani manyan sabon annabi Ali da Abdul Salam ya zo na gaban sa amma Allah ya sa mu da zamani annabi Ali da Abdul Salam idan ku ke da Allah za mu yi lafa da Allah ya kai mu to shi da ga cikin manyan tabi'ai manyan manyan bayan haka ya rasa shekara ta ta tafi bayan hijira ya dade a duniya na sunan da a a kadi ba kadi bin dinar ba shi wannan kamar da nake muku shi abu da hariya a ya shi rufaidu bin dinar rufaidu rufaidu bin dinar shi wannan abokan da ne kadi bin dinar abokan da ɗalibin da shi abu da hariya rufaidu bin dinar shi ne sunan su ne wanda ake kira al-muhassar ko wanda za ku ga bin zamani da Allah ne da ku ga dan ko kuma mutum ya yi da zamani Allah ne da ku ga sai bayan annabi ya mutu ya ga musulunci shi ma da shi al-muhassar ko na ta ga muku wannan Ali aka ce eh wancan nufaiku nufaiku bin al-harith wancan nunu ne shine wa abi basra nufaiku bin al-harith wannan kuma nufaiku ra nufaiku bin al-ra wancan nufaiku abi basra take nan sahabi ne wannan ai wannan fata ce shafi ne babba to wannan shine yake cewa a kana kunanu umaru an nuqallima ala al-hadith mun kada da yana umarta mu da ni tafi ga bi aiki su ai ce umarta da dina abu da ya ne mu su ai ce umarta da abu ne malama ite suna umarta su cewa duk wanda za ta aika a aikin su يصيبت الذنبي أبدي بقوله ونجيل كما أولا إلى أبنين الأول وأولا ونعودها تنمج الله إلى أبنين الإنجي قرائيا أن يتعود خلطة سوء سوء إيه يعمر kada su saba da mummunar ɗabi'a aw ya zunnu ahaduna zanna su ko ɗaya daga cikin ku ko ni ko ni ko ɗan uwa na su rika mummunar da su mutane idan kana da yaro da suka ba shi yaro ajiye wa ubiyoyi a ciki sai ran da ya ce ba ba ƴaƴan da ko kai ba kai su za su rika da kan kuma ba wanda kake ba ko saboda ba ƙa'ida ba ba albashi ko ajiye da aka shi ne ba da ran kake duk inda ku ya kai da kai wa mutum ko inda kaya buhu goma ne a cikin ka ce ba buhu goma sannan ƙa'ida ana so kullum ka ce sau ɗari biyu ka ce a amma ka zo ka ba wa mutum yaro ka ce ka yi duk abin da zai haura kima ba ka yi domin ran da ya zo shi da kayan cikin biyar ya yi ne a ka ce bai haura kima ba kuma yi a kwan da wannan biyar wanda ya zauna kana da shagunan da yawa bai haura kima ba shi da kake bai jara'a ba kira a shi ne ka zo ka kai ramar cewa kar ka kake saboda dari uku sannan za su baka dubu biyar duk wata shi ne shari'a in ko ba haka ba za ka ga ga gidan da yawa a duk wanda yake yaran kasuwanci ya ga fata da yara da yawa a kan irin haka kawai za a muku sai a shago a cikin shi kenan ko ɗan ka ne kai maka ne sai ta ribi za ka rika kamar yawa sannan a wata za ka baka sana'a ko da ko ya banza wannan ba ta ne wato kada har ka taba ma dukiya ke sannan idan ka mutu ƴaƴan ka ba za su gaje shi ba ko wani abu ya nuna a jiki ba za ka tafi wani mu an san na ta sannan ba za a bar shi ba cewa kawai ka bar shi ka karkace shi ka biya ka gada ba kaya shi ma ba shi ba domin wani za ka ya bar shi wato ya bar mu kana nama kawai ana sai da wannan wani naira goma goma wani ya rubuta ka biya mu naira goma goma kai a da hali a goma goma ka bai in zai kone ba ka kowa duk ran da aka ce ya ce ba ka kome dobi wanda ba ba daidai ba ne kuma dai da suka yi ana kuru muna kuru kuru muna ne abu da abu hali ya yake ba yadda abubuwa uku ne na farko mu yi sabbi wato mu ɗaure wannan a buhu sannan kuma mu kirga ko mu auna abin awa idan ya doni ne ya kirga ko an san jila da abu kawo idan a wani abu ne shi ba a irga wanda zai dirgu idan na awo ne a auna wani abu da irga a rafi yadda an yi ta'awwa da ko kuma ka so ne saboda kin kada muna kin kada su saba da muna na dirgu aw ya zunna ahaduna zan ka so ne ko ni ko ni wani ya rika wato mummunan ko ya rika cikewa daga baya kuɗi ya samu da yawa ya rika ganin cewa gidan ya rika yawan hutuba cewa ai wannan kuma ba ta rabu ke zama ni ma na kila ta ala akwai wanda ke nan da yawa wannan kuma ka ji cewa duk da ya ta samu da da da da zuwa ban ba da da da dubu da biyu ne yana da miliyan goma wannan miliyan uku ne ma zan ci ba idan zai yi ma wannan wahayi cewa ya rage haka to shi ne wannan abin da wato annabi alaihi salatu wasallam yake ko ki abu na ne yake ba ai haka da abin ke rubar da shi babu man adda ala hadini maqafatan da babu da tamanin da tara babu da yake magana akan wanda ya kirgawa hadini ne yau ya kirgawa mai aikin sa abin da wato yake so ya kula masa shi ko biyo ma maqafatan da ke saboda tsoron da su حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عائشة بن مقرب عائشة ابن مقرب إيه to shi ne ke cewa an salma an karbo daga salman al-fari kani yake ni na ubdul uraka na kani salman al-fari shi sahabo annabi alaihi salatu wasalam wata muke dan ba da kani ga a salman al-fari cewa ya ce karo da shi to shi ne yake cewa na kasance ina kirgawa mai aiki na ina kirga wato tantakon shi ne a lura dan tabbas idan ya tashi biyo ma ko zai biyar maka sai ya kirga haka idan kai wani ya bai ka wani akwai mamako sai ya kirga ko wani kaza wai ila hudu luraka salman farsi ya ce haka ta ce ina irga tantakwaki a lakadini abu ta mai yi aiki makafar da ba su saboda tsohon da su shi ba sai gane irga ka ko haɗin shi da bai shigo ya fi cewa ana irga na sai yake cewa to a ciki na gaba a tattara da kana a tattara shu'uba ana kana uri ta kana sabitu hari sanna bin mubarak irin wannan isnadi yake na ji hadda da mubarak bani ke sanin da salman na ji salman bani shi yana cewa inni la a'udhu turaqa illa yurga tantafa shi ko kashi kake yadda ubani saboda tsoron da su ba ni na tafayin babu adabul hadith babu da yake magana a kan wani irin ladabi za a yi wa mai aiki idan ya ba daidai a tattara Ahmad bin Isa ibn Hassan kenan na kana حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مكرمة بن بكير عن ابي قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قتيل قال ارسل عبد الله بن عمر غلام له wata rana Abdullahi dan Umar ya aiki wani da yi masa hidima ya rasa ya zabu ya tafi wa bizabi ne da zinari au bi warkin ko da azurfa su ne kudin nan wata raba wuce yi ne yin canjin nan ne a yi ka da dala sai ka canja ko sai ba sai ka canja sai canja ba an zara bi sarfi kuma ya jira sai da aka ji a kawo masa canjin ba shi ne ba an zara sai da ya jira kaga daɗi na biyu kenan ko sai da ya jira aka je aka canja aka kawo kama ya jira aka yana tiyani witinan da witinan yuki ji ya kama wannan ƙa'idodin na farko ba ne sai mai gidansa ba sannan abu na biyu ba tsarin da ake yi ne wanda da an dai sai da gurin Abdullahi dan Umar baka na da hujjar da wasiya sai da Abdullahi dan Umar ya baka dukan kiya shine abin da zaka faɗa a wuta ya zane shi wato duka mai raɗaɗi shine wasiya shine ba wuce sai sai dukan ya wa qala bi izhab tafi fa qul ilatini wa la tasrifu ka sarko ku kudi na karka canja ba ni na sa ka kaga abu ne ba da ibn al-umar kenan saboda haka ana yi wa mutum ladabi kawai in kana da dan aiki ka tabbatar cewa irin ladabin da zaka yi shi ne idan danka ne ma yi ba laifi irin da zaka yi ba shi kenan shi ma ba da hujja ba shi ba na ladabin ba irin dukan da mata suke yi ba don mata har ƴaƴan su na ciki dukan huta wani suke mu ba irin su ba shine wasiya bi ma'ana mu gulima mai radadi haddathana ma bakr bin salam qala akhbarana abu muawiya an al-a'raj an ibrahim al-taymi an abihi an abi mas'ud qala kuntu amliku gulaman li abu mas'ud yace na kasance ina dukan wani da yi min hidima ko yaro na ko bawa na fasamitu min qalbi sautan yace daga baya na kuma sai na ji wata murya lokacin da yake dukan bawa na yace in ina ba ba masudi lillah yace in ina a ba masudi ka sani ya kai abu masud ka sani ya kai abu masud to sai yake cewa wato lillahi wato ina gaba ka da Allah Abdullahi Abdullu alaika bika alaiki ina gama ka da Allah da yake da iko a kanka fiye da yake fiye da yake kake da iko a kan wannan bawa wato idan kana da iko a kan bawa sai yanzu kai ma ka sani Allah yana da iko a kan kai kama fanta fanta abu mutum ya ce sai na biyo bai ga ruwa kana biyo a cikin ai wato manzo kira da annabi Allah tabbata a gare shi ne a bayan da yake faɗa wannan kullu ya rasulullah sai ne ya mai Allah ko huwa qawlun bi wajhillah na yanta shi saboda Allah yace na yanta shi saboda Allah fa kana sai yace amma law lam jam'a yace ka taurara ka law lam jam'a da ba ai ka haka ba la matakka na da sai wuta da ka ba saboda dukan da yawa aw la la lafa hatta na da sai wuta da na shi ka shine da lafa hatta na da sai wuta da na shi ka wannan hadisi imam muslim ma ya fitar da shi a cikin kitabul aimani wannan su ta hanyoyi daban daban abu dawo da ma ya fitar tirmidhi ya fitar da shi hadisi ne mai kyau babu la ta kun qabaha Allah wajha babu da yake magana akan cewa babu ya ta sayin da daya kada ka ce wa mutum Allah ya nuna da fuskar ka ka ga mutum haka حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عبد الله عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه kada ku ce Allah ya nuna na fuskar wani domin a nan gaba ɗaya duk idan da ta take da jikin ɗan adam to tana fuska tana fuska to yi za ka ce kada ka nuna na kada ka ce Allah ya nuna na fuskar wani ko ka kalli wani ka ce kana ma wani mummuna ne ba ne za mu ji a kasa domin Allah ba ka cikin sarki duk halittar da kaga yayi akwai lokaci ba inda kuma akwai jiko kawai alimahu man alimahu wajen ilahu man zai ilahu حدثنا عبد الله بن محمد إلى المسند نعم حدثنا ابن قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال لا تكونن kada ku sake ku ce qadda Allah wajhaka Allah ya nuna kunna da fuskarka wa wajha man asbaha wajhaka da fuskar duk wanda ya kama da ita fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam domin Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam alaihi salam ala suratihi abda surarsa surawa abdamir ya hudu ila surawa damir shi wanda ya halitta ko wanda aka halitta fi ne ila kuke tattala ba dole ba an gane ko kamar yadda kuka yi haɗin da haka malaman shari'a ko suke wasu suka ce alƙali wasu suka ce al-makhluq kowa da wato abu ke kawo na wasu kuma na uku sai suka yi rufe baki kawai suka ce wala ba alam an gane ko to abin da suke faɗa shi ne wanda suka ce wato alƙali abu da sufar wanda ya yi halittar shi ne wato dangarowa da Allah ya na cewa shi ne ya yi ba wai ana nufin su ba da Allah kamar misali a cikin turar fishir da Allah ba da hakin zirgi yake cewa na ƙasar layi wasu kuna na ƙasar layi da aka ce sabuwar Allah wannan shi ma irin wannan kalmar aka kawo ta na cewa sabuwar zarfa ta Allah to na fuskar ba da ta gani ta Allah ce Allah ba ku ba wa ana nufin ta tafi ta zafi ba sai shiyoyin da akwai wanda suka kawo wannan wanda da yawa malamai akan da suka tafi cewa za ka fita biya a haka wasu kuma suka kawo ta a zahirar ta tunda Allah ya faɗa ta kawai ka rike ta akan sauran dubobi kamar yadda ya kawo akan hannu da sauran su ba duka kai duro ma sai yaya kake wannan da ba ba shi ke na kawai wanda ta gabi a kaha kamar da aka hau akan maganar ji da gani an ce Allah yana ji yana gani ko a ce ruha kamar da aka mai da ce ma musu yi ɗin ba imamu ibn jariyar ce wani a cikin alaƙirar turwasiliya a ce ruha kamar da aka duk sifar Allah ya gano kawai kamar yadda yake ciki an ce ya kuka ce wallahi ba ka gani ba Allah ce ba wa kan gani amma ni yana ci sai yana ci da me yake ci wallahi ba ku ne shike na kawo ku to wannan ji babu ba ki yadda ka ita ji yadda ni bil wada ku san lalle mutum ya ce san ki kuka wajen duka da mutum da yi duka da san ki kuka saboda kimar ta mata kuka حدثنا قال بن مقلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عبد الله قال اخبرني ابي وسعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم قادمه النبي اذا يوم به الدين في مثل جبا باوى فليستلم بالوجه في مثل الكتب ما يبا ما يبقاو في مثل والله الذي بلغ amma za ka yi dole ne ki wallahi ki ba ba ba ko ɗan da ko wani ko ɗan da ko wani ba ba hadisi ne mai kyau حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة النبي عليه الصلاة والسلام يا ذوق يا توجه وتنبع قد أصيب حسن علامة sannan yudhiru min majrahu hatta wannan dabbar rako yana fitar da hayaki saboda ba ba ne da gama yi mata alamar mata wuta saboda tsabar zafin abu har hancin sa na fitar da hayaki kamar a yau kamar a zamu roba ba ana ne a yana ga hayaki na fita to sai annabi ya ga har hayaki na fita saboda yadda aka masa fuska da wuta قال النبي صلى الله عليه وسلم من كلاو جيني كوبو كمان sai aka ba da ta kula da ke la'anar lawan ba fa ala ala Allah ya tsine wanda yi wanda ta zara ko waje ko Allah ya tsine wanda yi wannan dabbar haka ko waje la yati manna ahadu lil waja kada wani ya kare wata alama kuma fuskar da ana da ta dabba da ta mutum sau da haka ba kyau kowace irin alama ta fuska ba kyau duk da cewa al'ada ce za ka ga bari wani ne mutanen kaza ce yarabawa ce amma ba kyau la'anan lahu alwajima wal mustawjima Allah ya tsine wa alwajima wanda ta yi kyautawa da wanda ta nemi aibata wayannan biyu wal fa'idatu wal mutasalli da wanda ta gyara wato jira ta ko tana da kira a ko ta ɗaliban mu yarinya ce mu ta haihuwa girar ta haɗe sai yara suke kai mata girar yara ya kuma suke girar sai dai kawo ƙara haka to ka ga irin wannan in ma in ma ta ta ne sai su yi samu wuri na ko na hudu su yi to kowanne aka yi ba da kyau to na ga wasu zuwa a ce da a ce da yanzu ya fara duka musulmai to an ku bai cewa Allah ya tsine wa da ya haka don ka sani ba a gaba ya kai da shi to shi ne yake cewa annaba dai ta to tsara ce la yati man ahadi lil wajha to amma wanda ya taso ya gani abu ta ba shi da shi ka fiye da aka ba amma kai kace bayanan ka la yatimanna ahadu bil wajh an kawo su din nake kada ɗayan ku ya samu wata fuska ko wace ne ya mata wata alama ko dan ba za ya alama abin da fuska wala ya bari banta kuma kada ya ci fuska ko Allah ya shiga iyayen ba za ku ko yawa babu mallaka wa abdahu babu na 93 da zai magana akan wanda ya faru bawar da waje rafiku min gairi da duk wanda ya faru bawar da yin da min gairi da ba ba wa ji ba a ra'ayin shi ma mutum ba a ra'ayin shi ma mutum ba shi mutum ya faru bawar da ya kamata ya yi a wajen shi kuna hadin ko mutum kama da kana ba da bayani ko mutum ya yi ba malam kuna hadin ya ce kana ba da saboda hadisin musulmi ita kana fara da wallahi suka ji kayan ne ba ya aiki maka ibn abu حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن عيسى ناتي هلال بن عيسى أي يجي ناتي ينا سوى يقول ينا سوى كنا نبيع بس ممكن في منا سيدا تفاتي لا الحديث سينا البس babu al'ari fi dari suwaidi bin mukalli a gidan suwaidi bin mukalli fakara da dariya kawai sai wata baiwa ta kudu fakara da rabin ce sai ta gaya wani mutum wani abu an gane irin kamar irin mata ne masu kiwa tana zuwa su je wa wani rabin kunya da sai ba rabin kunya malaka ba na da saurafi wannan mutumin zai zaura maka da wani yake kama da mali بيبر فقال له سويد بن مخالد ليه سويد بن مخالد يجي أن أبدا وجهها طبعا ليش أبدا طبعا ليش أبدا لقد رأيت ميزاني سبعتي إذ لا جنبي ina ɗaya daga cikin mutum ɗaukakken gida ɗaya ni ina fito wani lokacin wa ba da na illa gani mu yake ba mu da kowa a gidan ku ba wato me yi ne ba guda ɗaya ba ba wa sai muke shi ne ba ma da na illa gani ko kuma baiwa ma a wata ruwa ya ce ba wa da na illa gani ba ba mu da kowa ba wata baiwa ba nan kuma gani wanda ta ba ha ba su na to ga kirin ya fito mana sai ɗaya daga cikin ya ba ne ka sai wanne a 'ya'yan gidan sai gaura maka ba shi fa amara wuta shi da Allah an sallam an yi hakika annabi ya umarce shi na cewa shi sai ya ga abin da aka umarni ya kai a gona shi ya karo da ayi cikin imamu Bukhari zau da haka imamu Ibn Abi yana da ra'ayi yana da hujja kenan shi hadisin to a san umarni ne zau da haka lallai sai ka yi ba wa kai mali musulun ya fitar imam musulun shi ma ya fitar shi amma za mu ji ra'ayin bukari za mu ji dalilin sa shi ma a tattan amur bin amur amur bin amur abu usman eh to shi ne yake cewa a wa mutaddad ala bihi hadathana abu awana an kira ana fi sani an zata abu abu umar kenan al-bassa shi ma suka yi ya rasu a shekara ta tamanin da biyu yana yan ƙarni da farko shekara ta tamanin da biyu bayan hijira to shi ne yake cewa an jira Umar kana sabitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ku na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man la aba abdahu aw aw tarabahu duk wanda ya faru bawansa ko kuma ya da ke ni haddan akwai hadi lam ya'tini wato haddan lam ya'tini wato auta wani haji da bai zai ce mata ba fa kafaratu wa ihku kafara ta shine yan da kika wato abu ne bai kai abu da za a yi masa haji ba kawai yayi masa duka a kan wannan abu saboda haka kafara ta shine yan da kawai yayi da حديث لنا قبا حدثنا مسدد قال حدثنا يا ابن سعيد الاسفيان قال حدثني سلمة بن كهيل سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن بخاري قال لقبت مولى لا مولى لنا yake cewa wata rana na babu wani bawo ba fara sai ya gudu a tsaye ruwa ta abu ba ku sai ka fara su sai na gudu ne saboda kan baban sai ma hukunci me ake gidan su sai maka duka ka san ta kan haka kunye da kai ma zai hukunta ka a duka dole da haka ne zai gudu a ɗaya ruwa da haka ta nuna amma a nan da yake ba ba sai ba wanda gudu wani ani abi da wata ruwa da yake sai gudu da lokacin a za a yi sai gawo ba ba wanda zai ja kala sai zai yi da kala ana yana ciwa ki sallama sai gani ba ba wanda abin da sai kira su duniya to sai wannan hukunci فدعاني أبي واجي إلى الكلام فقال إني استفتع في تيوبا وأبو كرامة فأنا بقول kada shi dan aiki gidan ku iyayen mu bayan boko yanzu ba iyayen mu na na ji ba haka Allah idan ka zauni wani ne aiki a gidan ku wani babba ko wani wanda ya gide kai wani rasu kunya mahaifan ku mu da baka dani da shi zai za za raji da bulala ya zani wanda ya boko yanzu da za su ya da ba da kunya eh a ce kuma gobe ka kara ma ko ko da yanzu in kai ji su ma iya ne za su gaya ba ko ruku sai ya duba ba ta san ka ba akwai mun da masu tarafu su tarafu su kullun tarafu su ba zuwa kara da shi da gaba da shi ne tarafu su to da haka irin wannan kajin wulakin da ke nan za ka akwai wanda yake gaya mana rabbi yawo yaro bulala ko da gobe da shi da yawa sai awa malam ka za ka za ka za ka mai shigarta ka da ce ka biyo Allah ya karatu yace kuma bai fade ba takardu suke ba sai watso ma takardu ya jeho masa yace ya kawo shi ya kula da shi da kuma suke su da ba karatu manya ke ɗan gaka eh to shi ne yake cewa to shi ne mahaifin yake zo karama ya gaya wa babu wani da bukarin wani da bukarin da ba'a lana kare ya ce ya ne bukarin da su bakwai amma muna da aiki ɗaya irin hadisin kama bada dama a ahadu na ɗaya daga cikin mu ya mare ka wato kira zai da nabi sallallahu alaihi wasallam aka ga annabi alaihi salatu wasallam sai aka ce ku murhu ku je ku umarce ku bari wace ko ha ki yan tarana وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا بشير النبي عليه الصلاه والسلام ليس له قادر غيرها الا كنت وكنت حكيم فاذا قال بيتي فليستخدموها ci gaba da amfana da ta ci gaba da yi aiki bai da taglau kallu da kallau da bila idan suka wadata kuma su take su kyale ta tsaya ta shine ra'ayi shi ma mu kai inda wajibi ne akan ba zai ba su dama ba an gane ai ko kuma da yake ne da kyau wannan ai ana magana akan su suka gaji ta hanyar eh ba shi yaro a wannan ruwayar sun gaje da ne mahaifin yaro. Na, a tattara Abu bin Marzu, an akbara na shi ba kanari Muhammad bin Munkadi, Masmuka. Muhammad bin Munkadi ya ce da ni yaya sunansa, ba kultu shu'uba, sai na ce shu'uba, kan ya ce a tattara ni abu shu'uba. Ya ce abu shu'uba ya zartar da ni an zuwa bin Munkadi al-Muzani. wani arabiyar da kaba guda ba ya ga wani mutum ya mari mai aikin sa baka da shi amma a yadda an nan surar da ba'a baka san cewa wannan sura wannan halitta an haram da dukan da ba ita fuska ra'aytu ni wa inni tabi jama'ati ikhwati yace yace ina tunowa ni ni ne dai mutum bakwai cikin yan uwa guda bakwai ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi ma da na illa kadibun ba ka da komai in ba ba abin da muka gada ce ne aiki guda daya wani na bahu ahadu na ɗaya daga cikin da yawa ne ba mara nan da biyu sallallahu alaihi wasallam an wace kawo annabi ya umarci mu da mu kyanta wannan wato bawa a dangana musa kala a dangana abu awala na hadisin da ke zamu kai kai kai قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي سالم عن زادة أبي عمر قال قال قال كنا الا ابن عمر يكي وجد انا من كذا في غرب عبد الله بن عمر هذا يقرا متى يدا يكي منا زولا غرب ناس بدا ابي غلام له كان كان ضربه بدا ابي غلام له sai kira wani bawan sa kana zaraba wanda ya riga ya dace shi ne kana zaraba ai ta'alima wa ta'alima sai ya koyar da shi duka ya magana da shi sai kira wani maka shaba an gani sai buɗe bayan sa wato zai fiye man kamar jiya sau da haka yau zai kira shi to sai zai kama sai buɗe bayan sa dukkan da yawa wa kana zai ce shi a yanke haka kana jin zafi sai duba baya kana da zai ce ba a ta kauce ce kana kan kara sun mara ba a hudar min al'abu sai daga wani wato ya ɗauki wani sanda a kansa wa kana zai ce ma dai shi ne bin al'abu ya ga duk ana kallon sa yace ku sani ba a kan wannan abin da ne ban da lada ma ya fi da haka ku wanda ya daidai da wannan sallar a gurin Allah ban da lada sakamakon abin da ne ban da lada na duka ku ji manya da Allah ku sa Allah ya rubuta shi ne wanda lokacin da ya tara ba shi yawa sai ya ji in suna so su ya yadda kawai mutum ya ji da ya koyi sai ya hau sallah kawai sai ba da sallah ya zo ya mutu ya ce a kana idarwa sai dama kan ce sallah ki ka kenta da saboda haka kowa wani daga cikin almajiran da ya zo ce amma da kowa kuwa yi suke ba wallahi da bara in dai za a ga bari na kan harkar Allah ba ko ka ga wannan kalubale ne ga wanda za su zo taimako addini sai a ce wa an bayar ciki wa rai ka bayar mu da gonka kuma yadda zuciyar kowa take haka ne yake ka ko idan kai wani shi ne zai ka dauka kowa ma mutunci amma haka Allah yake zubo mutane gaba ɗaya duniya kowa a zalimi ne haka zai yi ba to wannan shi Abdullahi dan Umar ta haka suke wanda ba ita mutum yana zuwa da zai ga zai fara da rana zai ji dama ka ce wannan kuma an shi da ita abu an da ake to haka ya rika to shi ne ake shi ne ake cewa ya yin gaba yi zindin shi dubu ibn Umar yake kuna gani ku banda lana wanda ya kai kwatankwacin wannan zangar ba ku su jini da yawa a da rahama ina da kun yarda ya kai abu abdullahi amma lima ka kula a cikin ka take fada alishi da mutum nabi sallallahu alaihi wasallam ko au qala na ga annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ko kuma ya ce man saraba mamlukahu hatta lam ya'lam duk wanda ya yi shi ba mu a kan hajjin da ne da ta da ya fara a ba aw la kama wajen ko wanda shi fuskar da ya fara fuskar da kafara su an yi rikiro kafara kankare da zama abu ne shi ne yadda ka ga ba na da za a bashi ba kankarar da zama bai ma ku za a yi wani hadisi ne mai kyau wasu da an dawo da rauke shi bayan wato me yake kira da bayan imamu bukari sati mai zuwa sai mu kira kan itaci kuma rabuwa kan za mu shiga rabuwa ba shi ke rabuwa yadda mutum ne za a iya ramawa in mutum ya ba wa sauran abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar da wannan kudi ina da kuɗi ya yi na mu ladar da su bakwai a ba wani ya duka ba daidai yadda na ta tashi ba shi bane ba shi bane eh wannan tana ka fito wa kenan ba wani ne da shi wala ba da bambanci da duka da wani da bambanci ba ma ai fuska ko da yau jira ga annabi ne da su kala ne shi hatta kai duka ya yi fuska kaga ai duka kace ba ana kai duka ba ma ya yi fuska wannan shi Allah wa ala awwal ma kuma da ya da ba ka da wannan da kuma kuri da Allah ko da ya yi wannan na ko mu yi da kuma ya wa ko ko da ka shi ko da ke da ya da Allah da ya ko da muna ko mu yi da kuma ya wa ko da ka da ya da Allah da ya yi wannan ko mu yi da لا يجعل من يجعل من يهودي درجة ومحسن على أبي محمد وعلى آله وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين